إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 17 ga watan Rajab hijira shekarar 447 wanda ya dace da shidda ga watan harko 2026 yau insha Allah za mu yi darasi na 65 cikin littafin suna na asai da sabik insha Allah muna cikin azka da ake yi a cikin sujada karatunmu na ƙarshe ina ga mun yi magana ta ruwayarmu ta ƙarshe ta aqrabu ma yakunu ahadukum rabbihi sajid fa akasaru fihi min ad-du'a da ala wa inni ala inni nuhitu an aqra al-qur'an an aqra raki'an aw sajidan فأما الركوع فعزموا فيه ربه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم أنا مكتايا na ganin babi ne na maganar azkar da ake a sujada kuma ya kawo na ruwawi wanda suke jan hankali ko umarnin yin addu'a a cikin sujada shine wuri wanda bawa yi kusa da ubangiji a cikin sallah kuma da cewa ku yi ƙoƙarin kawo bukatunku a cikin sujada don kun cancanta a karɓa muku addu'a a cikin sujada. mun yi bayani ƙarshen bayaninmu na yi magana na umu salama hadisin umu sulaimi ne wadda ta ya rasulallah ka karantar da ni da abin da zan yi a roƙi allah in yi addu'a a cikin sallah ba na ce umu salama umu sulaimi ce wanda ruwa da imamu nasai aka cikin da sabu sunan ta tabbata ya karantar da ita cewa ki tasbihi goma tahmidi goma takbiri goma kina za a ce Allah zai ce qad fa'altu qad fa'altu na aikata ma'ana an amsa maka addu'a ka to wannan an biyo mun tambaya bayan shi cewa za a yi ne a wani hali a takaice ana wannan azkarkin ne bayan an yi tayya an wa annabi salati an yi wannan dai addu'a da ake ta neman tsaye da abu guda hudu sai a kawo ta sai kai subhanallahi kayan kai salma duka subhanallahi goma walhamdulillahi goma allahu akbar goma tukun sai ka hudu bukatunka kenan addu'o'in da abin da ke roƙa a wajen Allah sai ka faɗe su bayan kayi wannan goma goma tasbihi da tahmid da takbiri shi na nabi ce mata ta yi wannan kuma in ta kai wannan ta gama Allah bukatar ki Allah zai ce na aikata ma'ana ya amsa shi ne ƙarshen karatu yau za mu tashi insha Allah sai yake cewa waƙad ja'at a hadithun kathiratun fi zalik na zukuruha fi ma yali hadisai masu yawa sun zo kan mahimmancin azkar ko addu'a a cikin sujada ya ce ga sanan za mu ambato su cikin abin da zai biyo baya ya ce na harko sai ce an ali radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين rawahu ahmad wa muslim abinda sai zana alakita wannan ruwa ma ruwa da imam ahmad haka imam muslim sun ruwato sai zana ke bayan labari manzan allah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada ya kasance in ya sujada kinan ga abinda yake wada ya kul iya cewa allahumma laka sajadtu ya allah gare ka nake sujada wa bika amantu allah da kai nake imani walaka asalam gare ka nake meka wuyana sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu huskata tayi sujada ga wanda ya halice ta ya suranta ta fa ahsana suwarahu kuma kyautata halitta surar tashi fa shaqqa sam'ahu wa basaruhu ya tsagawa wannan halitta tawa ya tsaga mata jinta da ganinta fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya girmama Allah shine mahi kyawa masu halitta wannan azkarkin da ake yi ne a cikin sujada da wannan zaka zabi wanda kai duka dai ya kama su daban-daban kenan sai ka zaba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma yasifu salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tahajjud قال ثم خرج الى الصلاه فصلى na ibn abbas wannan ruwaya ta zo inda yake siffanta sallar annabi sallallahu alaihi ta cikin dare da yake yi sai ke bada labari annabi ya huta zuwa sallah kuma yayi wannan sallah a cikin sallah da yayi yana cewa shin tayi fi salati aw fi sujudi to nan ya kashi kenan ana magana sujada ka wannan ruwa kenan abinda yake yi a cikin sujada akwai wannan addu'a Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ja'alni nura قال شعبة أو, أو قال واجعل لي نورا rawa muslim ahmad wa ghayruhuma abinda yake wannan ruwa ta ibn abbas ya faɗi abinda manzo yake karantawa a cikin sallah ko cikin sujada cewa allahumma ja'al fi qalbi nura ya allah ka sanya haske a cikin zuciyata wa fi sam'i nura ka sanya haske a cikin jina wa fi basari nura ka sanya haske a cikin ganina wa an yamini nura ka sanya haske a damata wa an yasari nura ka sanya haske a hagumkita wa amami nura ka sanya haske a gabana wa khalfi nura haka bayana a sa haske Allah wa fauki nura a sa haske a samana wa tahati nura ƙasana ma a sa haske wa ja'alni nura ka sanya ni gaba ɗaya hasken to nan shi ba ta shin ya ce ne waje alli nura ko waje alli nura ka sanya na haske gaba daya ko ko ka sanya mini haske to wannan magana ko wannan tasbihi ne imamu nawawi ke bayani ya ci kalan nawawi na magana asir sabiq ya ce imamu nawawi karkashin wannan magana imamu nawawi ya ce kalal ulama malamai suna cewa سعل النور في جميع عدائي وجهاتي annabi ya roki haske cikin dukkan gababuwan shi kuma ta kowace bangare jihar shi kenan gaba da baya dama da hagun sama da ƙasa shine duk yana masu kowane bangare dukkan gababuwan shi ta dukkan jihohin shi yace wal murad abin nihi da wannan magana bayanul haqq wal hidayati ilayhi bayani na neman gaskiya da shiriya fasa'allan nuru fi jami'a da yane ya roki haske cikin dukkan gababun shi wa jismihi da dukkan jikin shi wa tasarrufatihi da kai da kawo shi wa taqallubati da zuwa da zawa din dai abu na cikin dukkan harkokin shi da kai da kawo shi wa halati da dukkan halin da yake ciki wa jumlati da jumlati gaba daya dan yace waja'alni nura shi karan kanshi aka shi hasken fi jihati sita cikin jiha shidda tashi dama hagun gaba baya sama ƙasa suna jiha shidda hatta la yazigu shay'un minha anhu yaro yake wannan gababuwan duk ta kowane bangare kan wanda ma'ana ya ratse bar hanya ya tsaya cikin hasken kowane gaba daya ji da gani da da dama da hagu kowane bangare ne wannan ma'anar abin da yake cikin wannan addu'a ce Imam Nawawi ya kawo ta bayanin wasu malamai wa an Aisha radiyallahu anha anna faqadat an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi min madji'i فلمسته بيدي فوقعت عليه سجد وهو يقول رب أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها عائشة cikin dare ta nemi annabi sallama a inda yake kwance mana bata ganshi ba falamasatuhu biyadiya tana lalime cikin daikan cikin duhu ne tana lalime fa waqa'at alaihi wa sajid sai hannunta ya kai kanshi ya kai hannunta ya kai jikin shi iya sujada shi ashe tana neman cikin duhu ashe shi iya sujada a sujada iya ce rabbi ati nafsi taqawaha Allah ka ba raina tsoronta kinan ka bani taqawa wa zakkiha Allah ka tsarkake raina anta khairu man zakkaha Allah kai ne hiyya mai tsarkake rai anta waliyuha maula Allah kai ne waliyin wannan ranna kai ne majibincinta cikin dai addu'a cikin sujada wa ana bi horarta duk da kissa ko ruwaye akwai rauni kan sanadin sai wa ana bi horarta radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi allahumma ghfir li dhanbi kulli diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu rawa muslim nan iya cewa sujada shi Allahumma ghafir li dhanbi kullah Allah ka gafarta min zunubaina gaba daya dukkahu wa jillahu kanana da manya wa awwalahu wa akhiru da farko da na karshe wa alaniyata wa sirruhu haka na bayyane da na boye duka gafarta min Allah don zaka ko ta da na abu addu'o'in da bana kai mutun ya zabo da zai yi ko da rata mashi kuna ciki rawahu muslim wa abu dawud wal hakim illa wani addu'o'i kamar da albanin mulla cikin tamamin da ke cewa cikin haka cikin sufar sallah addu'o'i sun zo da dama cikin irin wannan wurare mutum zai zaɓi wadda ya so a ciki ka zaɓi guda ka yi ta maimaita ta misali a lokaci guda ba a ce bai ka ta jero ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan amma abin da ya yi kana ɗaukan guda a wannan gamin ka yi ta maimaita ta ma da dama wannan gamin ka ɗauko wannan ka yi ya yi yin tanawo akan azkarkin wannan gamin kai waccan wannan gamin kai waccan amma dai a lokaci guda ba ka tattaro su ba kai guda ka ta maimaita ta yahi da ka tattaro su daban-daban a wuri guda a zama guda wa ana aisha ta radiyallahu anha qalat faqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ذات ليله فلمسته في المسجد وفقط ta ce ita aisha fakata na bisalama ta tare da annabi salama cikin wani dare falamasutu biyar fil masjid ta same shi a cikin tana shawa ta samu a cikin masallaci fa idza huwa sajid ya gashi kamar da gabata baya dai a masallaci iya sujada kenan ka san ai dakin da masallaci a jere suke tana iya cikin duhu har ta gashi kenan ce iya cikin masallaci amma dabar dakin ta ne sai ta same shi iya sujada wa qadamahu mansubatan da manta kawata taba kawa ya ya kawa kawa wuce guda biyu kenan mutum a cikin sujada a wata ruwa ya kama gana wani rasa kadamai ya liga kawon shi kenan kawon shi tana kahe iya cikin sujada ga abin da yake wada wa huwa yaqulu iya cewa allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika وأعوذ بك بمعافات بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم وأصحاب السنة أنا أبن ديك توا اللهم يا الله إني أعوذ برداك من سخطك الله إنا رو إنا نيمان سأري da ka da yardarka ta mun kariya kan hushinka wa a'udhu bika bi mu'afatika min uqubatika Allah ina roƙonka da rangomanka rangomanka yi mun kariya daga uqubarka wa a'udhu bika minka Allah ina neman tsari daga wajenka la usi sana'an alayk Allah banna iya kididdige iyakance ya din zai kina yabanka banna iya kaiwa gaya banna iya kai gaya yabanka anta kama asanaita ala nafsik kamar inda kai bi kanka din zaka yi ba Allah baka da Allah ya bi kanshi magana kenan wannan duk azkar ne na cikin sujada ruwa muslim haka ashabu sunan wa anha wata ruwa daga Aisha radiyallahu anha tana bada labarin cewa anna faqadatu faqadatu sallallahu alaihi wasallam zata laila tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasa shi a cikin wani dare sai annabi ta same shi ba tace fazanantu annahu dhahaba ila ba'd nasahi ne tsammanin a cikin kishiyoyi na ya ta gidan wata mata ne haka ta yi tsammani ta yi tsammani ya ta gidan wata ya mata kewaye kenan fata hasastu ina kallalaman shi ina nema cikin duhu ne fai za wa raki ya gashi ban Allah iya ruku ina ko sujada ne duk na kashi kan sujada iya sujada ban Allah iya ce ya subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta abin da yake na sujada shi ta kai shi yake sai tana ga ta ta gidan wata tace he naji iya subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta sadaki ya tabbata gare ka ya Allah godiya ta tabbata gare ka babu abin mota da gaskiya sai kai sai kai faqala sai tace bi abi anta wa ummi inni la fi sha'anin wa innaka la fi sha'anin akhar tace da zan ba da fansa ta babana da uwata gare ka kana cikin lamarin ka da ban ina cikin nawa ni ina kana cikin kuma kana cikin kana cikin botan ka shine lamar ina cikin har lamari da ban kai kana cikin daban ita na ga ya ta gidan wata cikin ba iya nan ya bauta ubangiji rawahu Ahmad Muslim da Sa'i mata kenan wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqul wa usajil yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a iya cikin sujada yace Allahumma ghfir li khati'ati wa jahli وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت cikin addu'o'i da yake yace iya cewa Allahumma ghfir li khati'ati wa jahili Allah ka gafarta mini kurakuraina da jahilci na nan kama dan wani tare tarzoma dan dai abinda bai dace ba ai ba kai shine jahilcin nan wa israfi fi amri da huce gona da iri cikin dukkan al'amari abinda bai dace ba nayi wa ma anta a'lamu bihi minni Allah ka gafarta min duk abinda ka sanni da gare ni nayi Allah magafir li jiddi wa hazali Allah gafarta min abinda ne cikin wasa cikin kakaci ma haka cikin abinda ne da gaske kidan gafarta min gaske na da wasa na kenan ko cikin wasa ne kuskure Allah gafarta min shine jiddi abinda kai da gaske haka hazal abinda kai cikin kakaci dan ayi dariya sai manzo annabi ke cewa salasun jidduhunna jiddun wa hazaluhunna jiddun abu guda uku da gaskensu da gaske ne da wasansu ma da gaske ne at-talaq wa nikah wa raja'a an-nikah wa talaq wa raja'a arme da kome da saki duka wanda kai baka ce ka bashi diya abu saka ce da wasa kake sai da ka lalabe shi baka ce na saka ce da irin la kun da irin da ce da kake a kai da kake kun ga kake ta ba wala wasa haka ka saka ce na mai da ki shikenan duka sabon saki ba ciyawa wasa ne ina abu guda uku da gaskensu da gaske ne da wasa ma da gaske ne shi ne kenan arme da saki da komi an da kawo talaka wa raja to nan shi ne kenan kanin Allah gafarta maka da abin da kai da gaske da abin da kai cikin wasa ma wa khata'i wa amdi da kuskure na da ganganci na da gangan mala gafarta mini wa kullu zalika inda Allah duk wannan na sana ina yi ina wani lokacin kuskuren cikin ganganci wani lokacin cikin wasa Allah maka fili ma kaddamta wa ma'akharta Allah ka gafarta min abinda na riga na gabatar amma amma abin zai gaba ma na gafarta min abinda na zai gaba ma kenan ka gafarta min har na gaba Allah wa ma asarartu ma alantu Allah ka gafarta min abinda na yi a boye da abinda na bayyana anta ilahi kai ne abin bauta ta la ilaha illa ant babu abin bauta da gaskiya sai kai duk wannan azkari ne daban-daban ya ambato na wanda ake yi a cikin sujada a cikin sallah yanzu sai sifatul julus baina sajadatain yanzu an yi sujada ai ta sawa za a yi ko tukun a koma ta biyu to zai gaya maka siffar yanda ake zama a tsakanin sujada guda biyu ka sujada ta ɗaya to in ka taso yaya za ka zamna sai ce a sunnatu fil julus baina sajadatayn an yajlisa muftarishan wa huwa an yathani rijlahu al-yusra fayabsatuha wa yajlisu 'alayha wa yansibu rijlahu al-yumna ja'ilan atraf asabiha ila al-qibla abinda ke bayani anan kayan ya ka maka ruwayal ya ce abinda yake suna zama tsakanin sujada guda biyu an ya jalisa muftarishan ka zamna me muftarishan shi da ke maka fasara wahuwa an ya sani rijalahul yusura ka limke kawaka ta hagu fayyabasatuwa ya ka shimhuda ta a ƙasa wa ya jalisu alayya ya ka zamna kan kawaka ta hagu wa yansibu rijlahu al-yumna heka kahwa kahwa katadama ja'ilan atarafiha ila al-qibla heka san ya tsotsin suna kallon al-qibla shikini da irin wannan zama sai ce fa ana Aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yafrushu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna rawahu al-bukhari wa muslim ya ce annan salama yana shimwada kawashi ta hagun ya kawa ta dama kamar shi ne masu tafsirinsa a can baya wannan ruwa imam bukhari ya kata imam muslim ya kawo wa an ibn umar wata ruwa ta ibn umar ya ce min sunnati sala iya daga cikin sunnar sallah an yansiba laqadama al-yumna wastiqbali bi asabiha al-qibla ka kawa kawa ka ta dama ka huskanci alƙibla da yatsotsinta wal julusu alal yusra ka zamna kan ka ta hagu tun dai magana guda ce zaman iftirash wannan sai ce rahun nasa'i wa qala nafi kana ibn umar idza salla istaqbala alqiblata bi kulli shay'in hatta bin alayhi ibn umar in iya salla iya huskantar ibn da komai shi hatta takalmin shi kin ko takalmin salla kenan ya lankwasa ya kalli dama ya kalli ya mana ya kalli kibla summa sana rijalahu lusra kuma me ka ce rawu al-asr rawu al-asr mani wa fi hadith abi humayd fi sifati salat rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa sana rijalahu lusra wa qa'ada alaiha summa atadal abu humaid ne kiwa siffa sallar annabi sallallahu alaihi da ya bada a gaban sahabbai wajen guda goma ya ce annabi sallama sun masana rijal usra shi bai mali ya limki kawashi ta hagun wa qa'ada alaiha ya zamna akan kawashi ta hagun sun ma'tadal kuma ya daidaita hatta raja'a kullu azamin mawdi'ahu har sai kullu kashi kuma wurin kenan kuma dangalgalin zamna kullu kashi kuma ya kama wurin shi summa hawa sajidan kuma kuma ya sunkuya ya je ya sujada na almuhim muna iya siffanta zai iftarash zaman duk da mun sha bayani anan akwai iftarash akwai alika'a akwai tawarruk akwai me yake cewa akwai iftarash tawarruk alika'a ستربع التربع duka mun bayan suna ganin mun sanan bayan suka ce ko kara zami dai mun sanan a takaice me zaman iftirash zama amma ya ka gani wani bai gani ba a takaice me kuma ya darasin ya zo wani wani shi bai ga wancan ba za mu yi can kuma takaice ba na kama ta abinda ka mu kenan bayani ne na siffan zama na iftirash ko mun kawo ruwayoyi wanda na maganar annabi sallallahu alaihi wasallam iya zama kan kawa ta hagun ya kawa ta dama shine iftirash wannan zama ana yin shi a ina nan muna maganar tsakanin sujada guda biyu ana yin shi sallah mai raka'a biyu ko ko sallah ma'ana kamar nafila misali nafila wadda za ka yi raka'a biyu a zama da za ka yi tahiya kana iftarash haka sallah mai zama biyu a zaman harko sai a yi iftarash irin wannan zaman kenan ana yin shi a zama na harko inda yake da zama biyu ko ko sallah mai raka'a biyu a nan ake iftarash kenan da nan tsakanin sujada guda biyu ku gane wanda ke shi kenan ana shi ana kenan a wuri uku a tsakanin sujada guda biyu ana iftirash haka sallah mai raka'a biyu ana iftirash haka sallah mai zama biyu a zaman horko a yi iftirash wannan wurin ake zaman horko sai a tawarruk shi tawarruk wuri guda ake yin shi sallah mai zama biyu a zaman harko in kai iftirash zama kan kafa ta hagun a zama na biyu ya ka zamana kan mazamna ka bangaren hagun ka kafa kawa ta dama shine a tawarruk kenan a wuri guda ake yin shi inda sallah mai zama biyu a zaman karshe na ake tawarruk sai aliqa'a shine zama akan diddigi ana yin shi kuma a wuri biyu ana yin shi a in kai sujada ta ɗaya in ka dawo inda muke ciki a yanzu tsakanin sujada guda biyu nan ake yin shi nan kaɗai ya tabbata ba a yin shi a tahiya daga wasu na yin shi a tahiya kuskure ne sai dai inda misali babu wuri za ka take kafa wani wannan darura ce sau misali ya matsa misali ba wuri amma asali tawarruk ai alƙa'a ba a yin shi a cikin tahiya kowace wuri guda shi ka saka Abu Dawud he babe he babe aliga bin sajdatain Abu Dawud babu da musamman mai aliga ana yin shi tsakanin sujuda guda biyu nan kada yake shi sujuda guda biyu ka kenan da shi da tawarruk ko ne wuri guda shi tawarruk a yi shi a zama na biyu kadai shi aliga ana yin tsakanin sujuda guda biyu kadai yake shi sai a tarabbu zama na hudu shine zama harde aina ake yin shi a halin rashin lahiya shi ne kambacin tsayuwa wanda bela zai salla a zamanin indiya kori zama dangadin yayi zama zama bai zaman tahiya zai salla marar lahiya in zai salla bai zaman tahiya zaman harɗe zai shi ne tsayuwar shi in ya karatu ya karatu in ya zo wajen sujada ya zo wajen rukui ya dan sunkuya in zai iya sujada sai limike kwaho shi kamar ya cikin sallah sai je ya yi sujada guda biyu ya kare in ka sujada guda biyu in zai meke sai sake harɗewa in kuma tahiya zai yi sai zaman tahiya ya kare in kare tahiya zai meke sai ya koma zaman harɗe ke zaman harɗen tarabu shine kamacin tsayewa ta mara lahiya wannan shine guda hudu zama guda hudu insha Allah alika iya magana wanda jikin shi ya tauri adam ba ce dole ka yi ba iri biyu ne tsakan su da guda biyu zama iri biyu ne akwai iftirash akwai alika yakan yi ma misali wani lokacin mara lahi haka nake wani lokacin kawata ta kiyar ana matsalacin lahi tsawa sai ma ka sai mai iftirash sai ka zama ka kawata gun sai ka sai wa to kaga anan in baka iya iftirashin akan ruwa sai kai a tawarruki sai kai wancan zama kan tawarruka wanda bai iya yi da don abin da ke fatakwallah masa ta'atun shi kuma a wajen malikiya kowanne duka tawaruku ne gaba daya sai kuma zama ba maliki ya kadamin danne makawa dole shi ya zama kan kashe shi duk masu ga sallah da fikin malikiya shi kuma zama kan kakawa hagu dole a zama kan tawaruku shi kowanne zama haka zama gaba daya wasu kuma su ce ai shi da abin da yake waza in iyayewa ka'ida kana da zaɓi na iftirash ko alƙa wannan zaɓi gare ka amma tawarruk sai in babu dama kan larura ne yake tawarruk yake zama kan kashin ka bangaren kan hagu wallahi wa alam na'am a shi ne na ce maka shi wanda yake fikin malike shi yake haka ne ya ce dole ya zaman tawarruk shi su a cikin sahu akwai matsala an ga ta ya kawo zaman to ya kawo wani ko shi ko kare wani to da gaskiya abin da ya a ƙarshe to ko a ƙarshen kullum in akwai misali ta sahu ya masu baka iya bai yiwa ma nan ga larura ta matsuwa ce ta haka nan sai waqad warad yace waqad warada aidan istihbab al-iqa'a to bayan zaman iftirash sai ce eh ruwaya ta zo wadda take cewa mustahabbi ne a yi zaman diddigen shi ne ƙa'a kenan me ƙa'a yake fasara ma shi shi ga nake fasara shi ya ce wa huwa an ya fara shi ƙadamaihi ya shi da ƙawawon shi wa ya jalisa alaiha ya zamana ala ƙibai a kan diddigen shi wa ƙala abu obai ƙala abu obai da haza ƙaulu ahlul hadis wannan zaman ƙa'a ya tabbata a jama'a hadisi fa'an abin zubair annahu sami'a tawusan yaqul قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي سنة قال فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم نعم أبن يكي رواية أبو زبير كي cewa ya ji tawus Amr ibn Abbas iya cewa sai muka ce mai ibn Abbas fi liqa ala alqadamain zama akan diddigi kawahuwa guda biyu ya ce sunna ce muna ke sunna suka ce a faƙunna illa na rahaji birajin mu kuma na kamar wauta ce mutum wallahi ne kamar wauta ce mutum ya zama zaman ki a ka ba a yi ya ce a suna ta nabi ka suna annabin ka cikin suna annabi ce yana nabi iya yi nan mene ne makamta kan sifa sallah alikakin akwai annabi hana za mu ga ruwaya daga ce annabi hana an aka yi ka kalkalim annabi hana ne kakin da annabi hana irin tsugunnin kare shi ne ƙa'akin da annabi hana mai tsugunin kare ka zamana kan takashinka ka kawo ƙawahuwanka su kaddu sama ƙaji hannuwanka inda zaman kare shi da annabi hana ko zama ta zama iblis shi ɗaya ne wannan dai irin wannan zama akan diddige wannan ya tabbata a sunna a takaice duk da a malikiya makaruhi ne eh malaka an ce sun karanta shi kan wancan fahimta ta hani da aka ne ka shi wancan yankakin da aka hana ba irin wannan bane ba amma malikiya irin wannan ke ma makaruhi ne a wannan to mun ji a sunna dai ibn abbas ya sunna baba kasam ce sunna sunna annabi ce kenan ba magana makaruhi kuma sunna annabi iyayi kuma sunna annabi ce kenan mutum zai iya yi wa an ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati al-ula yaq'udu ala atrafi atrafi asabihi kaji ruwaya ibn umar in ya dago kanshi daga sujada ta farko ya zama ala a tsarafa a tabi a kan ƙarshen kenan ya zama kenan akan ya tsotsi ba kan gashe gashe kuna zake dan haka ba ne a iya kenan kawai ya tsotsin don da yadda ake wa ya ƙul iya cewa minas sunnati kuma wani abin da ya iya daga cikin sunna wa an ta'us qal ra'aytul abadala yani abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin zubair wani sune ya gansu wasu abadala alabadala na ga abadala ko ne abdullahi da abdullahi abdullahi da abdullahi bin uzub abbas abdullahi bin umar abdullahi bin zubair su aka ce alabadala na gan su ya ka'ud kin suna yi ka'a kenan zaman kan diddige suna yi rawahu ma al-bahd qala al-hafiz ana bin hajar yace sayyihatul isnad wannan maganar zama diddige ya zo ta isnadi kyakkyawa ingantacce yace wa amma al-iqa'u bi ma'ana wadal aliyatayn 'ala al-ard wa nasab al-fakhazain fa hadha makarun bi ittifaq al-ulama amma zama ka aje ta kashinka akan kasa ka kawo cinya ka kawo kawo kenan wannan shi makaruhi ne da haduwar kan malamai gaba daya فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أن نقلت كنقلة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والالتفات كالتفات الثعلب أبو هريرة كمان لبارن تشيوا أنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبو قداوكو أن نقلت كنقلة الديك نقرا كما قوتو إيرن قوتان ذكرا جب جب كنا صلى جب جب جب shi na na karta su dik kina yana na koto irin koton zakara kin sallar gaba gaba gaba karkai ba ba nutsuwa shi annabi hana ni haka ya hana ni ya kaya kai ki alaka tsugunni irin tsugunnin kare kin shi annabi hana irin wancan ne ba irin tsugunnin bane ba annabi hana ni haka waiwaye irin waiwayen dila kan ya kowa ya kowa ka san in yarda kikit wai haka kina ce shine dabba wata ko ta dabba wai kin yarda da laba sai ce sakin wayo shi dan wayo ruwa ma bai sha da baki ka ja zambace shi yasa wutsi in shi kai wutsi sai zo sai sha a tabiki bai sha ba sa baki sha ruwa wani ka mai zambar gaba shi dan wayo bai sha ruwa da baki a ta in tabiki a hede sai ka wutsi shi in jika ta jika sai ya zo sai tsotse tsotse sai koma iya kallon gaban shi dai bai bisa matan ma akwai kada to ma akwai kada ai wannan dai wannan dai batala baka da mutuwa to shi wani usakin wayo ne shi ma mai zamba to kenan yana ne wayoyi irin wayoyin dila wannan rawa ce ta Ahmad haka Baihaqi haka Imam Tabrani haka Ibn Abu Ya'la kuma sanadin kyakkyawa ne sai yace wa yustahab lil jalis bayna sajadatayn an yada'a yadahu al yumna ala fakhadihi al yumna wa yadahu al yusra ala fakhadihi al yusra bihayth takun asabi mabsutatun muwajjahatin jihad al qibla mufarrajatun qalila muntahiyatan ila rukbatayn ila rukbatayn yace an so ga mai zama tsakan sujada guda biyu an yada ya dauri yumna ala fakadar yumna ya dora hannun shi na dama akan cinya ta dama wa yadahu al-yusra ala fakadar yusra ya dora hannun hagum akan cinya ta hagum bihais takun asabi mubsuta muwajjahatan shatil qibla kuma sai ya tsotsin su huskanci an shinwuda su kuma suna kallon alƙila mufarjatul qalila amma an dan bude ta ka ka matsayi haka ka dan bude haka ka dan bude ya tsotsin haka ka kai gaba kai ka matsayi haka ka dan bude su haka ka dan kun muntahiyatu illa rukbatayn kuma an ga kan cinya to amma su zo kusan guyuwa akan cinya suke amma tsotsin su kawo gaba da guyuwa sifface ga mata ɗora hannun akan gwiwa akan cinya kenan a ɗora hannun akan cinya amma tsotsin ya zo gaba da gwiwa ba sanin gwiwa ba kenan gaba da ita sai addu'a ubaina sajadatain kuma bayan ya gama da ake zaman to yanzu kuma addu'a da ake tsakanin sujadar guda biyu yace yustahabbu du'a baina sajadatayn bi ahad ad-du'a bi ahad ad-du'a'ayn al-atiyayn wa yukarriru idha sha an so addu'a cikin sujada guda biyu da ɗayan waɗannan addu'o'i masu zawwa kai ɗaya a cikinsu sujada addu'a cikin sujada ka guda biyu to nan asali bin ta bin sajadatai ne tsakanin sujada guda biyu ne na ya fi sajadatai ne wannan ina ga abin da ya rubuta ne na amma din da tarjama ce ba ana samun kuskure ba nisan hadisi zamu ga amanar shi dai kuna ku ya rubuta sajadatai me yasa bai ne yasa ko ne yasa fi ta na ne mai kuskure bin sajadatai ne haka shine daidai to kenan an so a yi addu'a kenan tsakanin sujada guda biyu kuma wayukar riru iza sha kana iya maimaita addu'a lokacin an kaso kai ta maimaita ta kai da yawa ma gulgudun nutsuwa ga gulgudun abin da kai kana iya yin su da yawa da kenan ba ya ɗaya makobi koko rawan nasa'i wa bin maja an huzaifa ta radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajadatayn rabbi gafirli kuram to nan gwargwadon nutsuwaka gwargwadon yawan da kai shi da iya rabbi gafirli kana ta rabbi gafirli rabbi gafirli rabbi gafirli kana ta yi warawa abu dawud an ibn abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهدني وارزقني annabi ya wani addu'a tsakanin sujudu guda biyu ko rabu gafirli rabu gafirli ko allama gafirli Allah gafarta mini warhamni ka ji kaina wa afini ka bani lahiya wa hadini ka shiryar da ni warzuqni ka arzuta ni yana wani addu'a tsakanin sujada guda biyu sai jilsatul istiraha jilsa istira kenan yanda ake zama shine jilsa ba jalsa ba jilsatul istira kafiya ce ta zama zama da ake cewa an san shi da zaman hutu zama da ake kenan a raka'a ta ɗaya za a ta biyu da raka'a ta uku za a ta hudu hiya jilsatul khafifa wata nau'in zama ne ɗan kaɗan ba mai tsawo ba ya jilisu halin musalli ba'ad al-farag min sajdatul thaniya min ar-rak'atil ula qabla an-nuhud ila ar-rak'atil thaniya wa ba'ad al-farag min sajdatul thaniya min ar-rak'atil thalitha qabla an-nuhud ila ar-rak'atil rabi'a lissin istira yace jilsatun wata zama ce khafifa alkadan ya jilisu hal musalli ba'd al-faraq misalla zai wannan zama bayan ya kare min sajdatu thaniya in ya kare sujada ta biyu min ar-rak'at al-ula a raka'a ta farko kai sujada ta biyu qabla an-nuhud ila ar-rak'at thaniya kahin ka tashi zuwa raka'a ta biyu kadan zamna shin jinsi istiraha wa ba'da al-faraj haka zaka yi ta bayan ka kare min satin saniya sujada ta biyu min ar-rak'ati thalitha a rak'ata uku kenan a rak'a ta daya an sujada ta biyu za ta rak'a ta ta tashi rak'a ta biyu haka a rak'a ta uku an kare sujada ta biyu za a rak'a ta hudu za a yi ta qabala an-nuhud ila ar-rak'ati rabi'a kenan kayan a tashi zuwa rak'a ta hudu to wannan zaman da istira yake cewa waqad ikhtalafa al-ulama fi hukmiha malamai sun samu sabanin hukunci ko yin wannan zama me hukuncin shi mustahabi ne wani mace makaruhi ne gaba daya taban li ikhtilaf al-ahadith abinda ya kawo wannan sabani kowa irin hadisan da suka zo kan wannan magana su suka kawo wannan sabani ونحن نورد ما ما لخص ابن القيم في ذلك أشياء ما أسأل سابق كيتشوا أما ذا مكاو ما لخص ابن القيم أبدا ابن القيم يتاجي يتاجي كم كن يتاتو مغانا يوادي يا كايتا يا تكيتا يا تاتوتا قال وهي ابن القيم يتي وختلف الفقهاء فيها malaman fikihu sun samu sabani kan wannan zama da ake jinsu itara zama an za a raka ta biyu da an za a raka ta hudu hal hi min sunan sala fa yustahabu li kulli ahad an yaf'alaha shin tana daga cikin sunnonin sallah wanda an so ga duk mai sallah yayi aw laysa ta min sun ko ba cikin sunnoni wa inna ma yaf'aluha man hitaja ilaiha ko ko dai in bukata ce ta kama misali da ruwa ko ka gaji ko ka tsuwa zaka yi ala qaulain akan wannan magana malume ke da mai ganin sunna ce da mai ganin akan laruwa in ka bukata sai ta huma ruwayatani an ahmad rahimahullah wannan ruwaya da mai cewa ayin da ka ayin sun zo daga imam ahmad rahimahullah قال الخلال خلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن حويرس في جلسة الاستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض قال فقال على صدور القدمين على حديث رفاع يتي إمام أحمد shine ja Ahmad Allahi abi hadisi Malik bin Huwairis Imam Ahmad ya koma aiki da hadisi Malik bin Huwairis me yake ni nan abinda shar Imam Ahmad farkon lamari iya inkarin dis istirah bai da ita ba to wannan sai kun ta maka wannan in ma ka sama a wani wuri an ce Imam Ahmad iya inkarin dis istirah zama da ake raka ta ko raka ta uku to ya komo daga ƙin yin ya yi aiki da a zamana a raka ta ɗayan ko ta uku hanyar amiki magana kenan a kan jisu isra'a me akwai ruwaya mun kan cikin bulugan marama ta malaka bin huwairis cikin bulugan marama karanta ta ruwa ta imam bukhari yoto cewa kanin so zama iza kana fi raka fi rutu min salati لا ينهد حتى يستوي جالسا من كانت الرواية دي أنما إذا كان الفطر من صلاتي لم ينهد حتى يستوي جالسا وقعدا أنه صلى الله عليه وسلم إيه أتكين وتري أسلي شيء ميكني وتري أركا أتريا وركا أتوكو إذا لم ينهد حتى يستوي جالسا بيزا برا ميكي سيقوم ما يزمنا to wannan ruwa ce shahararra ta malik ibn huwaris to zai imam kenan imam ahmad ya koma ya yarda da aiki da jinsu isra ruwaya ta imam ahmad ta abu ta malik ibn da ya ruto kenan daga bayan aiki da ita da shi ma zai tabbatar ko aiki da zaman jinsu isra ya tabbatar da ita yake cewa akabarni yusuf bin musa anna aba umama amma aba umama tambaya an hud akan tambaya kenan akan tashi zuwa raka'a ta gaba ya ce ala sudurul kadamain za a tashi a kan ƙawahuwa diddigi don ai akan ka damar diddigi ko za ka ta kaina akan za ka tashi tun akan kake to wannan magana duk da shi na labani ya magana wa umama bai cikin an asalin ruwaye ana danga zuwa ga waya aka tambaye imam ahmad ne shi ne ta amma kalma abu abu umama ga imam ahmad shi ne ba ne ganta ne shi ne shi ake ne ba umama kin ana ne imam ahmad bin hanbal hanbal an mai tambaya akan tashi zuwa raka'a ta gaba a raka'a ta raka'a ta uku yace za a tashi akan kawahuwa kenan ana zaune kan diddigi ya meke shi zai kenan magana da kike ka anan yace kuma ya ga hadisin rifa'a ala hadis da hadisin rifa'a wata hanya ce daban ruwaya ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam iya siffan ta sallah ga musiu salah wa fi ayat amma kan hadisin rifa'a da hadisin ibn ibn jalan ma dulu ala annahu kana hatta ala surul kadamai nan ruwayo ne rifa akwai ruwaya wadda suna dogara kanta asali masu cewa ba a yi ruwaya da ake ga siffar sallallahu alaihi wasallama shi annabi ya siffanta bi sallah summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rafa hatta tatmin jalisan summa sujud atabi ta summa qum to wannan summa qum sai kenan annabi bai yi magana zaman sira ba shi na labani kace to a anan ba an bato maganar zaman bane da an ce tashi an ce bai zamana ba nan ba magana korewa bayan wasu ta ruwayoyin na na malik ibn hurid abin karara ya zamana nan bai ture magana a takaice kuma maganar cewa abinda yazo a aikace kuma ya hudi kamar zamu ga ruwaya ta abin humayd kan wannan masala me da magana da ruwaya ga himi bayan daga baya yace wa fi hadith ajlan ajlan shi ma iya kawo akan zama akan tashi akan diddigen wannan duka bayan wannan ruwayoyi wanda suka zo akan tashi akan kawahuwan kenan zaman istira wannan waye mai magana sai da sabiq sai yake cewa wa qadarawa iddatu iddatu min ashabi nabi sallama wa sa'ir man sab salatu sallama lam yadhkur hadhihi aljalsa yace an samu ruwayoyi daga sahabbai da dama da sauran masu siffan da sallallahu alaihi wasallama a ciki ai ba su ambato ba wannan zaman kenan shi kenan ba wajibi bane magana kenan wa inna ma zukirat fi hadith abi humayd wa malik ibn huwaris law kana hadith sallallahu alaihi fa'alha da'iman la fa'alha da'iman zalama la zakarha kullu wasil salati sallama nan abinda nan magana ce shi ya kawo ibn qayyim wannan ruwayoyi sai ta yi wani magana ta ibn qayyim cikin maganar taro shine yace sahabbai da dama sun kawo ruwayoyi da masu kawo sifar da annabi ke sallah amma ba wanda ya kawo wannan zama amma wannan zama ya zo cikin hadisin abi humayd da malik ibn huwairis anan aka kawo ke su kada suka kawo magana zama yace walau kan hadu salama fa'ala da'iman inda annabi kullun yake yi la zakarha kullu wasu sallatu salama da duk mai gasa sai annabi ya kawo yace majar da fi'ili sallatu salama la la dul ala anha muslimun sala gana annabi yayi kullun so guda bai kusan da sufa ya ce sunna sallah da annabi so guda bai kusan cewa kenan kullun sufa sunna sallah ce shi ibnu gabe kenan magana illa idza ulima annahu fa'ala sunna hay an an san yayi tani akan sunna fa yuqtada bihi fi hayya koyi da shi amma haka kurin wa amma idza qadara annahu fa'ala li haja amma idan cewa yayi ne akan bukata iyewa kamar sai ya tsuho ne gajiya ce da ya tsuho yake yi to hadha lam yadul ala ala kauna sunna misal in haka ne kan bukata ce bata zaman to sifa cikin sunnar sallah wani maganu ne da yana ra'ayi kwarai albani mawla yayi raddi kan magana kwarai ce a matsayin ibn qayyim haka hatta sai da sabik baka aro maganganu ba an kai ka san da manganin ka tsaya kuma ka bar mutane a cikin daji baka ida musu ba ce me maganar cewa mutum ya ce abu ya tabbata sallama yayi a wajen wani sahabi annabi yayi kaza ya kaza ka ce duk mai siffar sallar annabi ya kawo mai kawo ta sunna ba shi zai misali shi ruwa da ka ta abin ta rufa hadisin siffar mai siffar sallar da annabi ya kuwa sallar kyakkyawa ko wanda sallar mara kyau ya ce a wannan ruwayoyin da ake ka gaba daya babu tahiya babu annabi salati ba ta sabi da ake sunna da yawa bita kuna shikenan da wata masu kasu fita annabi ba su kawo ba sai zaman ta hujja ce ba sunna bace ba kuma alhai wani ya kawo to wannan magana bai kamata malami yana magana ba ya ce su ba sallah kamar suka ce masu ce sadalu hujja ba kenan sadalu sai annabi ga su ba sallah su annabi kai sadalu ba to kai ka ba ba ka bado to hujja ce ba ka bado kenan haka suke kawo su kawo ruwaya annabi ya koya wannan sallah imma wannan ibn hajar wani bin hujjar ko su cikin sabai ya ce ga sufa sai annabi sallama annabi ya salla amma annabi bai ce da maka hagun ba ya ce to in za a ma salla ko ibada haka za a bar abu da yawa na sunna matuƙa abu ya tabbata a wata hanyar wani ya kawo duka ana gama ibada wannan ka kai gama ake samun ake samun sufa salla aikace amma a ce dan wani wani dan kowa ya kowa kawo ta haka za a bar sunna da yawa zan misali ne na gabado wancan siffar sallah annabi da ya kawo wancan sallah annabi ya kawo siffar sallah ko kyakkyawar sallah a cikin tan babu babu tahiyya ma babu ma annabi salati babu azkar ba tasbih duk babu su ya ce kenan dan kowa bai ka ba ko dan wani ka ce duk babu a wancan ya ce babu shi ce da haka magana in ya ba ya tabbata a sunna ce misali ce ruwa ta malik ta bi humaid ba yayi ta bane ba shi kadai ruwa malik bin huwairi sahabi ne kuma yace annabi haka yake shi bai ce annabi ya bi dan bukata bane ko tsoho ne ba yace to wannan magana sahabi yayi kowa sanin annabi yasa ya kaza inda har annabi sallallahu alaihi wasallama yayi zaman istira dan gajiya ko tsuwa shi abi humayd yayi sallah a gaban an ce akalla sahabi ya kai goma a wajen yace zan muku sallah yanda manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallama kace mun ba mun gani ba yace haka nan zan muku da annabi sai kuma muke da naga yayi kin ne ku ku gyara yace na ku na san kun ganin amma zan muku a wurin da sahabbai tabi'a ta ce Allah ko sahabi kai goma kuna ya tashi sifan sallah takakka dan me yake iya koya ma saura ko tabi'a wurin iya koya musu yaya annabi sallah to da yazo a inda yake abin da ruwa shi ta zo da yake sifan sallah da ba da yazo hede wannan zama to inda annabi dan rashin lahiya ne ai kaga da bai ba ko hita da rasulace to amma iya ya annabi sallah sai sifanta musu yayin da sai istira kuma da ya kare duka sahabban guda suka ce haka annabi sallah sha Allah malaka ta kaga annabi ta ba ta ruwa ta abi mai abi mai da sauran sahabbai guda goma dan yayi suka ce haka annabi sallah kenan ba magana a danganawa ga abu a ta shi kadai ne sahabi goma sha ɗaya suka ce bayan watan ta malik bin huwaidis da haka a takarce maganar cewa dan ya tsuwa ne babu sahabi daya babu ruwaya ko mai rauni wanda wani sahabi ya kawo wannan magana ce annabi ya yi zaman istiraha ne dan da ya tsuwa ne saboda tsuwa ko ya kasa ne illa magana ta yan baya masu inkarin zaman sai kan tawilin cewa annabi ya yi zaman ne dan ya gaji babu hadisi ko daya duk ga gashi yan baya ne wanda ba su kan zaman yasu ce su ka dalili kan cewa waya tsuwa ne ba mu tsuwa ce wannan kurin lalle cewa mustahabi ne cikin sallah mata maka kalai ba amma iya daga cikin sabba annabi iya yi kurin da haka wanda ya yi kakka aibanta shi kurin shi ne magana kurin sai sifatu julus da tashahud siffar zama na tahiya ya ake zama na tahiyar can zama da muka yi in za a zama aka sujada ko to nan kuma ita tahiyya in za a yi yaya za a yi siffar zaman ta na musamman irin wannan baba yace yambagi fil julus da tashahhud mura'atu sunan atiya abin da ya kamata in kai zaman tahiya ka kiyaye mun ka zamana ko to me ya kamata kai in ka zamana a zaman tahiyyar yace ka kiyaye wasu sunnoni masu dawa a gaba zai ambato maka na farko yace an yada ayadai an yada yadai ala sifatul almubayyinat fil hadith atiya ka aje hannunka guda biyu a siffar da za a bayyana maka a cikin waɗannan hadisai masu zawa a gaba yace an ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha qa'ada tashahhud wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wal yumna ala al-yumna wa aqada 53 وأشار بأسبوعه السبابة وفي رواية وقبض أسابيعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام رواه مسلم يتي ابن عمر كبال لبان cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi tashawu in zamana zai tahiya wada yadahu al-yusra ala rukbati al-yusra iya dora hannun shi na hagun kaga an ce ala rukbati al-yusra akan guyu mai kwacha lafakas ko shi ta bayani mai maka bayani kenan hannun rabi akan cinya karshe aka daidai kan guyu shi ke maka misali kenan a wannan magana kenan wal yumna ala al-yumna ala al-yumna ya dora hannun shi na dama akan guyu kenan ta dama wa qada 53 sai kullun 30 53 nan a wajen laraba na abu ne ma'arubu sun da hamsin da uku sun sa abin da ake yi shi ne ka yi haka don da ya haka kenan shi ne aka salata hamsin shi ne aka wannan haka hamsin da uku da ya wannan kullum wa a share bi usubihi sababa sai nuni da wannan sababa ko a ce sabaha sabaha tasbih sabaha sababa kasan mai yamma yake mai mazagiya da zagi kai da baka da ma kaza kaza kaza kai kaza kaza a ganin da ake gwada da ake gwadawa a ce a ce mata sabaha a ce mata a ce mata sabaha to kenan sai nuni da in ya kullun 53 sai nuna wannan manuniya sai mai kata sai mana sai isharar da ita a wata ruwaya wa qabada asabi'a kullaha duka yatsotsin ma ya damke gaba daya maimakon ana ya haɗu bayan ke ya da gaba ɗaya da muke su na ka ba ba kullum bai ce ba kullum hamsin da uku ba ya ce ma damar shikin ne ya kulle ya tsaka gaba ɗaya amma wa ashara bil tatil ba he ishara da mai bin babban yatsa wata kai babban yatsa mun ne ko sai haka wannan shine siffa ta farko ka ɗora hannunka akan awaka akan cinyaka ka yi ishara ina ga lokaci ya ƙare الله كيف مزرزنكم إن شاء الله نسات سما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته